ki kula da aurenki karki bari aurenki ya mutu zan yi magana akan mutuwar aure Allah raba mu da shi da kuma sababban mutuwar auren Allah ya tsare mana aurenmu kada ita mutuwa wanda ba su yi ba Allah ya ba su ikon yi wanda suka yi Allah ya tsare musu shi menene mutuwar aure shine ake ce da shi at-talaq a larabci at-talaq a lugar larabci shine raf'ul qaid abinda aka daure shi sai a kwance shi shi aure daura shi ake shi yasa ba washe ma ce mai daurin aure ma'ana an daure shi an daure ki ke da mijinki a daure tamau to ba a so ku rabu idan an samu at-talaq to an yi abin da ake ce da shi raf'ul qaid mutlaqan an ciro shi ne daga itlaqul ba'ir idan an daure raƙumi in an sake shi a larabci sai a ce utliqal ba'ir shine irsalul ba'ir sakin sa min iqalihi daga yaggwai dinsa igiyar da aka daure shi ko fakkuhu min ribatihi irsaluhu min iqalihi ko kuma fakkuhu min ribatihi wannan shine ake nufi da saki kenan idan aka saki mace daurin da aka yi mata na ta zauna a ƙarƙashin mijinta an sake wannan daurin an kwance ta za ta iya fita ta tafi a shari'a ko a istilahin malamai ana nufin raf'u qaidun nikahi wa inha'i al'alaƙaci azzaujiya halan kwance wato ƙaidi na aure ƙullin aure da aka yi a kwance shi wannan shine saki an ɗaura miki aure kin je kin yi wani abun mai gidan ya kwance auren to ba ma so a kwance auren ko a kwance shi yanzu yanzu ko kuma a kwance shi bayan wani lokaci ba a son a aure da niyyar ya mutu ba a son a aure da niyyar zan zauna da kai ne zan kashe shi bayan shekara ɗaya ko shekara biyu lafuzan da ake amfani da su wajen mutuwar aure shine kamar mutum ya ce wa matarsa ke sakakkiya ce ya ce mata ya sake ta antitalik ya yi amfani da kalmar talaku antitalik ke na sake ki amma na sallame ki kinaya ne wannan ba saki ba ne kai tsaye ana iya yi wato da lafazi zahiri ko kinaya ina so ku gane aure ana kashe shi da lafazi zahiri in an yi amfani da lafazi na zahiri na talaku saki wannan baya buƙatar sharhi da dogon bayani yanzu kamar misali mijinki ya zo ya ce na sake ki wai sai daga baya zo ya ce a ni ai ba ina nufin na sake ki ba ne ba ina nufin mutuwar aure ba a bai isa ba kun ga saboda ya yi amfani da lafazi na zahiri to akwai kuma kinaya kamar ya zo ya ce maman bebi na sallame ki wannan ba zahiri ba ne wannan kinaya ne ko kuma ya ce ki je ki ta kanki ko kuma ya ce tafi gidan iyayenki ko kuma ya ce je ki nemi wani mijin ba ni ba ko kuma ya ce aure na ya kare da ni da ke ko kuma ya ce shan ruwanki ya kare a gidan nan yau duka wannan sunansu me kinaya abinda ake nufi wani lafazi da mutum zai yi amfani da shi ba zahiri ba to ana iya sakin aure da wannan ɗin amma sai in miji ya yi bayani baban ummi da kace in tafi gidanmu me kake nufi to kin ga ke kanki kin san kinaya ne yana buƙatar ƙarin bayani ko baban ummi da kace zaman mu ya ƙare da ni da kai me kake nufi kana nufin aure na ya mutu ka sake ni a ni ba haka nake nufi ba to a bashe je ta fushin ki zaman ki ki ci dumaman ki da ranar ki shinkafa ki da wake kina nan duk wanda mijinta ya zo ya same ta tashi ki bar min gida ba ni ba ke ki je ki nemi wani miji ba ni ba wannan kinaya ne ba saki ne kai tsaye ba karki ta kuka ki ce ai mai gidanki ya sake ki to akwai kuma ishara ishara shine nuni ga wanda bai iya magana ba ko baya magana ko kuma bai iya rubutu ba kamar yanzu kurma shi baya magana ya za a yi sake matarsa sai a tambaye ki yaya kurma yake sake matarsa ina fatan kuna fahimta abu ne guda uku lafz maksus zahiri at-talaq kinaya na muku bayani sai kuma ishara kurma in ya ɗauki biro ya rubuta ya ce ya sake ki kin saku ko da bai faɗa da baki ba tunda baya magana in kuma ya miki ishara ya ce ha ha ha ha ha ni ban iya magana kurame ba da da sai ne muku in mijinki kurma ne ya so ya gwalangwajen sai ya ce shi kenan ko ba ka ba aure ya mutu kenan amma za a samu mai iya magana kurame ya tambaye shi kurma me kake nufi saki aure ya kwance ya ce na na na na to to aure ya mutu kenan sai ce sai wata dabara ya ce azaba zan mutu azaba ne to aure bai mutu ba kenan shi ma kurman sai an tambaye shi kun fahimci wannan ko kuma mutum ya sa a rubuta masa ya sa a rubuta masa cewa ya sallame matarsa wallahi duka waɗannan abubuwan ba ma son su gwanda a zauna a yi zaman aure kar a kashe auren nan ‘yan uwana imamu shafi'i yana cewa الطلاق في كتاب الله تعالى بثلاثة أسماء سكي متور أولي ألتافن الله يزود السنة قداوك ثلاث كلمات سريحة akwai kalmomi guda uku wanda sun fito fili ko a ce at-talaqu a larabci ko a ce al-firaqu rabuwa ko as-sarahu duk wannan kalmomi ne na saki a larabci الطلاق الفراق السراح الطلاق الفراق السراح الله يتي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن كنغ كلمة الطلاق تابتو أنا إن ذاك سكي ما تاكو سكي سد إدسو كنغ الله يأمفاني لكلمة الطلاق Allah ce fa'iza balagana a jalahunna fa'amsikuhunna bi ma'arufin au fariƙuhunna bi ma'aruf. Kun ga anan ƙwar'ani ya yi amfani da kalmar alfiraku, kina ana iya cewa alfirak, faraktuki, tallaktuki. Sai kuma Allah ya ce manzan Allah sassalama dangane da matan shi, in kuntunna turidna alhayatar duniya wa zinataha fata'alaina umatti'aukunna wa usarrihukunna sarahan jamila kun ga Allah ya amfani da wa usarrihukunna as-sarahu wa usarrihukunna sarahan jamila waɗannan su ne al-alfazu salasa da ƙur'ani ya yi amfani bi asma at-talaq at-talaqu al-firaqu as-sarahu shin sakin aure mutuwar aure kashe aure saki ya halatta ko bai halatta ba ya halatta a kashe aure? tambaya nake ku za ku faɗi wannan amsar? ya halatta malamai suka ce at-talaqu mashru'un bil kitabi was sunnati wal ijma' Allah ya shar'anta ayi sakin aure da Qur'ani na ja muku ayoyi hadisai sun tabbatar a sake aure ijma'in malamai ma sun tabbatar idan dalili ya kama za a iya sakin aure dan idan babu saki akwai cutuwa ga bangarorin guda biyu zaki iya gamuwa da miji maƙetaci mugun mutum mara kirki in ba a saki kin shiga uku zaki iya gamuwa da miji watakila ciwo ya kama shi bai da lafiya baya iya miki kaza ko kuma wani hali ya bayyana gare shi na dole sai kin rabu da shi inda ba a saki kin ga da zaki wahala da haka ashe yin sakin yana da amfani wani lokacin ga miji da ya haɗu da mace mai yawan yawo da neman maza wani ya ce ya kama matarsa da wani ya mata faɗa ya mata faɗa taƙi to kin ga tunda akwai saki sai suke ta amma da ba saki ya riga ya auro wa kansa ya zai yi na kama ta da abokin aikinta ta shiga motarsa gaban mota yanzu ke me ya kai ki ki shiga gaban motar mijin da ba naki ba in Allah kika sa a gaba ba daidai ba ne kuna hira kuna labari sai ka ce matarsa na kama ta wani ya zo ya ɗauke ta ya tafi da ita wuri kaza me ya kai ki idan miji ya gaji yayyayyayi ya ba hanyoyin da muka yi bayani a baya ba a gyara ba to ba laifi zai iya saki Allah ya ce wa in azamu talaqa fa inna Allah sami'un alim idan har mazaje sun yi azama sun yi niyyar saki to Allah yana ji kuma masani ne at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan kun ga a wannan ayar Allah ya amfani da kalmar at-talaq kuma ya amfani da kalmar tasrih as-saraha damun saki da ake kome saki biyu ne saki daya ana iya kome saki biyu ana iya kome amma in an yi saki uku ba a komawa ko dai a rike ta ta hanya sananniya da kyautatawa a shari'a ko a sallame ta a kyautata mata Allah ce au tasrihun bisan a sallame ta a kyautata a nan iyaye na mata shari'a ta yi bayani in za a sake mace a sake ta kuma a kyautata mata ya sake ki ya dunkule wata dubu ɗari biyar ya sa miki a jakarki ya ce Allah kiyaye hanya aji a jajari kin ga wannan ai ba laifi ko zai zagu dai kaɗan ko kin je kina zagin sa gaban uwar za ta ce a tattun da ya bada ɗari biyar kam ba komai zai sake ta ya ce ina da wani babban gida a abuja ki je na baki da ke da 'ya'yanki ya kika gani yanzu dan Allah tambaye ku mata ne yanzu dan Allah mace bata cancanci wannan ba a aure ta shekara ɗaya shekara biyu ta gama wahala ta tara maka yaya ko kuma ka karar da ita da tana yar budurwa masha Allah yanzu ta zama gata gata nan sai addu'a sai a hankali kuma ka zo ka sake ta ka kore ta ka ce tattara kayan ki bar gidan nan wata ma cewa ya malam ya sake ni kuma ya ɗebe man kaya na ma gaba ɗaya har da sata ma kamar yadda wasu maza suke yin karanta mutum ya sake mace ƙur'ani ya ce in ka sake ta au tasrihun bi ihsan ka sake ta ka kyautata amma yau mazan yanzu zai sake ki kuma ya kwace kujerinki ya sake ki ya kwace gadanki wai ai shi ya taimaka ya sake ki ya kwashe kayanki ya sake ki yayi kaza ko da rabuwar Allah da annabi ce to qur'ani cewa ya a kyautata da haka in mai gidanki zai sallame ki zai sake ki in ya sake ki sai ki ce to ina sallama ta kwarai kuwa karki wani fushi ki ce kaza in ya dan dunkulo miki yan dubu ɗarinki ina laifi ko jarin awara kika yi ai kin ga kin rage ko ba ka bane ba Allah sa ku gane wa in ya tafarraqa yughni Allahu kullan min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima kun ga nan ma Allah yana nuna ba laifi za a iya rabuwa idan aka rabu to in aka rabu ya tafarraka kun ga Allah ya amfani da kalmar at-tafarruq al-iftiraq al-firaq rabuwa idan har suka rabu to Allah zai wadata kowa daga yalwarsa Allah kenan Allah mun gode maka ubangijinmu tabaraka ta'ala maji roƙo wai Allah ya ce tsakanin miji da mata in aka kai fushi aka rabu auren ya mutu to Allah ya yi alkawari zai wadatar da kowa ita za ta samu nata shi ma zai samu nasa yugunillahu kullan Allah zai wadatar da kowanne daga cikinsu a a min sa'atihi daga yalwarsa wataƙila bayan kun rabu ki samu wani buɗi ko Allah ya kawo miki wani mai ɗan maiƙo tunda daman ku mata kun fi son masu maiƙo shi ma kuma kun rabu tun da fitinanniya ce ke Allah ya haɗa shi da wata ruwan sanyi mai daɗin sha'ani wanda ita za ta yi ma zai mata laifi kuma ta zo ta kwana tana kuka tana ba shi haƙuri shi ya mata laifi amma sai ta ba shi haƙuri saboda mace ce mai haƙuri ita auren ne a gabanta ita ba kashe aure ba ba yawon zuba 'ya'ya ba can kin yi aure kin haifi ɗaya an sallame ki kin tsallaka kin tafi wancan gidan shekara uku kin ajiye masa ya'ya biyu shi ma ya ƙara gaba da ke can kin ƙara gaba wani ya aure ki ko haihuwa ma ba a yi ba da cikin wata bakwai kin daɗa fitowa haba hajiya haba da Allah ko akuya ce take wannan ya kamata a zarge ta da kamata ku riƙe aurenku ku kula da aurenku ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna ya kuma su imani in kun auri mata sannan kuka sake su ashe qur'ani ya ce ai saki kenan cikin suratul azab kuma manzo Allah shine shugaban hakuri kuma shine shugaba jagora na al'umma to shi kansa manzo Allah ya ya saki wasu daga cikin matan shi yayi aure kuma yayi saki ashe ashe sakin aure halal ne idan bukata ta kama akwai wanda ma ya sake ta ma sakin da ma ba za a dawo ba ghairu da ja'iyya ko gairu raja bai dawo da ita ba wasu kuma ya sake su ya dawo da su wata ya sake ta bai dawo da ita ba wata mata ce isa guda biyu wata mata ce da annabi aura da ya auro ta tazo ranar da zai tare a gidanta da ya zo kusa da ita kamar yadda miji zai kusanci matarsa a ranar farko kawai sai ta ja gefe ta ce ni basarakiya ce ba irinka ne zai zo gurina ba mana ta nuna cewa ita ba za ta ba da kanta gare shi ba sai ce a'a ilhaƙi bi ahliki to tafi gidanku ba ki da niyyar auren kenan to wannan mata annabi bai dawo da ita ba mata ta biyu a wata riwaya aka ce da annabi ya aure ta ranar da ya tare fara'a fi kashiha bayadan sai ga alamar kamar kuturta ko wani abu haka a jikinta wani aibu sai ya kyamaci abin ya ga ba zai iya kasancewa tare da ita ba sai ce da ita ki tafi gida ita ma ya sake ta ita ma wannan bai dawo da ita ba a nan abinda ake nufi zan yi bayani ku saurara duk yarinyar da za ta yi aure ta san tana da wani aibu a jikinta to ta gaya wa maneminta musamman aibun da yake a ɓoye iyaye duk wacce za ta aurar da yarta ta san yar tana da wata matsala a gaya wa mai nemanta da aure kada a bari sai ya kashe kuɗi ya wahala ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sannan daga baya a zo a bayyana masa aibu ko illa ku samu wurin zama kai ku shigo ciki ga inuwa ku shiga ciki ku shigo ku bubbuɗa musu inda inuwa a rinka ba yan uwa wuri suna zama kun ji ko saboda rana ko kuma ku rinka zuwa da wuri gobe ba zan ce a buɗa muku ba kuna jin bayani na hajiyoyin can na baya suna ji na iyayen nan dattawa ko dan ku kuke kulle kullen aure duk wacce ta san yatta ko jikarta tana da matsala kafin a aurar da ita a gaya wa mai nemanta cewa wannan yar tamu tana da larurar kaza kaza kaza za ka aure ta haka eh a ba komai zan mata magani sai ya aure ta ba damuwa amma a zo a rurrufa yarinya tana da illa ba a yi wa miji bayani ba wani baya iya jurewa auren mutuwa yake yanzu a nan gurin kun ga wannan matar ba ta yi wa annabi bayani ba bai sani ba tunda ba abu ne da ake ganin sa ba da haka da ya zo ya gani ya ga bai zai iya ba ya sallame ta kuma aure dan sha'awa ne aure dan ra'ayi ne ke ma din in miji bai miki ba duk yanda za in sama za ta haɗu da ƙasa ai ba za ki aura ba da haka shi ma idan baki masa ba ba zai yi ba da haka ku daina ɓoye aibun 'ya'yanku misali yarinyar nan tana da larura yanzu wani ya auri wata yarinya budurwa masha Allah kyakkyawa a ganin ido ashe tana da matsala a nan haka a cinyarta a karamakumullah ashe ta ƙone da ruwan zafi tun tana yarinya ta yi jinya jikin ya fata ta yi wani abu haka ƙatan tabo a jikin cinyarta to kin ga wannan ai saurayi in ya zo zance ba zai gani ba kuma in ba a mai bayani ba ba zai sani ba shi kan ya ɗauka gangariya ne sama da ƙasa ba damuwa to sai da aka zo aka yi auren kin ga dole ya gani lokacin da za a tare sai ya gani sai ce wannan fa sai ce wallahi wallahi ni ban ma bayani ban wallahi konewa nayi yace to me yasa ba za ki gaya min kina da matsala ba bata faɗa ba sai ce to ba zan iya wannan auren ba bai zai iya zakkewa da keɓanta da ita da wannan ba shi kuma ra'ayinsa ne wannan shi yasa wani lokacin ko za ku ga ana yin aure bai daɗe ba sai ya mutu ai ta bincike me ya faru a kasa gane me sababin akwai wata illa ne internally yanzu wata tana da yar alamar kuturta kuturta a jikinta haka ne ciwo ne ai ya kamata a yi wa miji bayani ya kamata a gaya masa wata tana da infection chronic infection iyaye na dattawa mata infection turanci ne wata larura ne da ke kama mata gabansu ya ta fidda ruwa wani ruwan mai ɗoyi wani ruwan ɗiwa-ɗiwa wani jini-jini wani farin ruwa kullum tana fitar da shi ta yi magani ta yi magani bai warke ba kuma ba lalle ma uwarta ta sani ba amma ita ta sani din yarin ta san tana da wannan ta nemi magani karki aure da wannan zai iya miki illa ko ciwon sanyi duk da ciwon sanyi yanzu ya zama ruwan dare a wajen mata amma wannan larurar za sa kina tsiyayar da wani abu mijinki ya gani zai ji ba daɗi a gaya masa ina kan neman magani ina da larurar kaza wata gurguwa ce tana ɗan ɗingishi haka ita kan burgewa ta yi da mai neman ta zo kwana ɗaya kwana biyu yana zuwa gidansu sai ta ce to da Allah an ce mu yi bayanin aibinmu ni da kake gani na nan na ɗan samu ciwon polio ina yarinya na samu ciwon polio ya kama min kafa kafafuwa na guda biyu ɗaya ta fi ɗaya tsawo da ka ba na iya tsayawa a miƙe in na tsaya haka nake a ɗan karkace kana so ya ce tashi ki tsaya in gani yi mana to ai ba laifi ba ne ai ku tsiyarku kenan ana bayani sai ku ɗauka ta tashi ya ce ɗan yi tafiya je ki falon nan ki je ki dawo ta cankala cakal cakal cakal ta je ta dawo ya gani ya ce a ba laifi ba matsala na yadda don Allah ba ta fita ba ta fita ita ta ɗora wa kanta ciwon Allah ne ya ɗora mata akwai mata a cikinku ku yi haƙuri ni da ku in gaya muku gaskiya da gaskiya don muna so a samu gyara ne a gidajen aure akwai abubuwan da yawanci ba a fiye faɗansu ba amma gwanda mu gaya muku gyara yanzu akwai macen da za ga a ɗabi'ar ta kwata-kwata ba ta da sha'awa haka kuma an zo an aure da ita ba ta da sha'awa macen da ba ta da sha'awa fa illa ne ta wataƙila wata larura ce ta same ta ba ta da sha'awa ana samun namiji ma mara sha'awa Daka idan mace ta san tana da wannan laruran na rashin sha'awa ba kamar sauran mata take ba to yi kokari ki bayani wa mai gidanki kafin ya aure ki dan ya san waye ya aura wani ya aura ya ce ni wallahi wannan mata kamar namiji na aura duk abin da mata suke wa maza ba ta yi an yi mata magana ni fa gaskiya ni kaza ni fa bai dame ni ba ni kaza kaza to ai bai zai yi ba ya an ce ya aure ki dan kar yayi zina malama ki masa adalci yaya mutum zai zo da matarsa da iyalinsa a gida ta kaurace masa daidai ne ba daidai bane maza Allah ce idan ɗayan ku ya fita ya je gano wata mace ta burge shi ya tafi gida ya je wajen matarsa ta sunna ta aure fa inna fiha ma fiha abin da ke tare da waccar shi ke tare da wannan ta gidan to yaya mutum zai zo gida ya ga matarsa ta guje matsa yau ni ina ruwana da shi wallahi mu shekara a haka in bai yi ƙararrawa ya kira ni ba wallahi ba zan zo ba shirme ke da ƙararrawa ma ake kiranki ki daina bai da kyau ana so mace ta makale wa mijinta mace ta matsa mijinta shi yasa suke muku kishiya akai-akai saboda ya auro ki ya ajiye kamar namiji ya ajiye a gida idan kina da wannan larurar ki masa bayani dan ya sani cewa to kenan bai zai wadaci da ke ba yanzu ana iya samun mazan namijin daban matar daban mana ra'ayin namijin ya saba ra'ayin matar ko karfin sha'awar namijin ya fi karfin sha'awar matar to kin ga anan kishiya ta kama ki a dole tunda ba za ki iya gamsar da shi ba to ki ba shi dama ya je ya ƙara aure in ba haka ba ko ba za a bar shi ya yi zina ba amma da yawanku ba ku iya siyasar zaman aure ba da yawanku ba ku fiye gane waɗannan abubuwan ba yanzu mace fa a irin matan wannan zamani matar da take da mijinta ɗakinsa daban ko ɗakinsu tare wallahi sai ta ƙaurace ta rabu da mijinta sai ta yi wata guda ba ta kula shi ba kuma bari in gaya muku shi namiji yana da girman kai ku yi haƙuri maza galiban suna da girman kai da wahala ya neme ki duk da shari'a ta ce ya neme ki amma mazan yanzu galiban ba sa neman mata sai kaɗan a cikinsu zai zo yana da buƙatar ki amma nauyi da girman kan ba zai iya miki magana ba kuna fushi ba ki zo ba bai je ba bai kira ba wata ɗaya wata biyu daga nan sai kiga ya fara rage miki kuɗin cefa ne daga nan sai kiga da kin yi abu sai hauki da faɗa bai zai miki magana ba haushinki yake ji saboda kin ƙaurace masa a shimfiɗa wani yana jin ya kin isa ma akwai wanda ya ce wallahi baki wallahi ke din banza haka ya gaya matarsa kin isa in kira ki in neme ki kar Allah ya sa ki zo sai a ce yi haƙuri ranka ya daɗe Allah ba da haƙuri amma a hadisi fa manzon Allah ya ce duk matar da mijinta ya neme ta ashe namiji ya kamata ya nemi me ya nemi mace to amma ba sa yi da yawansu ba sa yi to wannan yakan kawo dalilin da zai iya kashe aure ƙauracewa miji a shimfiɗa ko rashin kula shi da waɗanda suke mai da wayarsu abokiyar hira mijinki ya zo wai kina chatin ke daman kina chatin miji yana nan ai ajiye waya ake yi ai da miji ya zo sai ki kashe ta ki sa ta a jirgi ki je ki zauna kusa da shi ko da shi yana chatin din zauna kusa da shi ki rinka dan leka ta, ta baya haka ki ga me, me ake yi dan ki san dan ki san abin da duniya take ciki ko kana zo ana miki kulle kulle a gaban ki ga abincin dare kin kawo ana ci kuma ana ta abubuwa baki sani ba haka ne Allah hukujam ba kwa so in rinka faɗan laifinku wallahi kuwa ba kwa so na lura a fuskokinku nake ganewa ni fata na ina maimaita muku kun ga waɗannan wanda kuke ganin su ƙanana wallahi su ne suke hana ku jin daɗi a auren ku namiji da ke ganin sa kamar yaro ne jariri yana buƙatar kulawa kiyarin dole sai an kula da shi in ana so a ji daɗi a kula da shi in ba a so a ƙyale shi a sha wahala yana nan wata ran zaki jima ya je gurin mamansa yana cewa hajjiya ni dai auren nan sai dai hakuri baba me ya faru wallahi ni dai bana jin daɗin ta wallahi ni bana gane mata bai zai iya fitowa ya yi bayani dalla dalla ba uwar sai ta ce ka ƙara aure mana ga yar gidan ƙanwata wance ga yar gidan wance sai ki ga uwarsa ta ziga shi ai ta kulle kulle har an kai kudin aure baki da labari kina nan han hai kin mu yaye baki ya ya gaga ana nan an kai kudin aure za a miki kishiya baki sani ba ki kula da mijinki ki kula da aurenki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai matar da ya sake ta kuma ya dawo da ita kina annabi yana yin saki kuma yana dawowa kina ya halatta namiji ya sake matarsa ya dawo da ita na na hafsa yar gidan Umar wata rana wani abu ya shiga tsakaninta da manzo Allah annabi ya ce tafi gidanku na sake ki da yake yar gatar Allah ce masha Allah daga sama Allah ya aiko masa mala'ika cewa raji'ha kamar da hafsa hafsa a mayar da ke fa'in na kana sauwamatun ƙawama saboda na na hafsa mace mai yawan azumi mai yawan tsayuwar dare Allah ya yi mata lauya da kansa ya ce a mai da ita kuma haka ɗin annabi ya ce an dawo da ke da haka ashe mutum zai iya sake matarsa ya dawo da ita idan mutum ya sake matarsa in ta yi jini ɗaya zai iya dawo da ita in ta yi jini biyu zai iya dawo da ita in ya bari ta yi jini na uku ta gama bai dawo da ita ba to nan kan sai dai ya shiga layin zawarawa da ya ce ki dawo sai ki ce a sai dai ka bi layi kuma yanzu maman baby abinda zaki min kenan yaya kaza ta ce sai ki ce ka bi layi zan duba na ga in zan yi da kai in yi in ba zan yi ba kuma wani ya riga ka ya kamata a rinka gaya maza haka dan a koya musu hankali duk wanda ya kuskure ya bar matarsa ta gama jini uku to ta kubuce a hannunsa sai dai in tana da ra'ayi ta dawo ko ta dawo don 'ya'ya ko ta dawo don wahala sannan kuma ku sani ya ku iyaye na mata duk matar da mijinta ya sake ta kafin ta gama jini ukun nan ba ta da zaɓi fa in yace ya dawo da ke dole kin dawo ba maganan cewa uwarki ta ce ba za ta dawo ba wallahi baka isa ba a'a ai daman matarsa ce bata gama fita bai shi sakin aure dan Allah baya so a rabu idan mutum ya saki matarsa kamar kamar ka daure akuya ne da igiya mai tsawo kana ja tana tafiya kana ja kana tafiya kubucewar ta shine jini uku da haka idan mutum matarsa bata yi jini uku ba duk da yace ya dawo da ita to dole ki ki dawo in ma kin tafi gidanku hada kayan ki ki dawo Allahumma illa idan ba kwa so a dawo sai a tafi wajen alkali sai a kai ƙara a ce ba za a koma ba alƙali shi kuma shi ne zai ga yadda za amma fa mijin ya fi ki hakki mijin ya fi ki gaskiya amma in har an riga an gama jini uku idan kuma ba mai jini ba ne ta yi wata uku tana yin iddata ne da wata-wata ba ta jini ta daina jini ko akwai larura ba ta yin jini to wata uku ne idan kuma mai ciki ne zama ya same ki duk matar da mijinta ya sake ta tana da ciki na wata biyu to wallahi sai kin zauna wata takwas wata bakwai kina zaman jira ba idda idda ki haihuwa sai dai in ta je ta zubar da cikin ta yi iskati shi yasa ba a so a saki mace tana da ciki akwai wahalarwa idan miji ya so ya miki mugunta sai ya sallame ki da ɗan ƙaramin ciki ya miki cikin wata biyu wata uku ya ce tafi gidanku wallahi ya gama ki da aiki duk wanka da kwalliyan bazawara wala baki saki ba kina nan a gida a dankare sai kin haihu in kin haihu kuma ki zo ki ci uban jego shekara biyu uku kina zaman jego waye zai zo ya auri mai jego jabe jabe abin tausayi mata to shi yasa akwai tausayi kwarai ko kuma matar da tana shayarwa mai gidanta ya sake ta kina shayarwa mijinki ya sake ki kuma al'ada ki watakila ba kya yin al'ada sai kin yayi akwai matan da inda sun haifu suna shayarwa to ba sa yin jini ke ma aiki ya same ki matukar ya sake ki kika bari auren ki ya mutu kuma kina shayarwa to fa ba za ki yi aure ba sai bayan shekara biyun nan kin yaye yaron nan in ku kina so ki aure to yaye yaron da wuri kya je ki haɗu da Allah kuma alhakin yaye yaro lokacin yaye shi bai ba kuna gane wannan hukunce hukuncen to kada wata ta je ta yi aure mijinta ya sake ta tana shayarwa alhalin ba ta jini amma idan tana jini ko tana shayarwa to za a irga wannan jini ne Allah ya ganar da mu to abu na gaba shine muna magana ne akan mutuwar aure wai hakkin kashe aure yana hannunwa mace ce take kashe aure ai ta kashe aurenta a miji ne yake kashewa ko ta kashe shi baya mutuwa sai mai gidan ya ƙara masa wuƙa ya yanka shi kenan igiyar aure a hannun miji take ba a hannun mata ba igiyar aure a hannun miji take ba a hannun mata ba don da a ce saki hakkin mace ne ko a hannun mace ce tab ai wasu da sun yi wulakance mazajensu tana fita da ta ga wani wanda ya burge ta kawai cewa za ce kai na fasa kama gabanka sai ta je ta idda ta auri wani haka za ku yi halinku ne yayi a yanzu kuna da auren ma ba kuna neman wasu mazajen ba a'a ba ke nake nufi ba ba ku ba ba matan kuma ba na can garin eh na can haka makotan ku ko Allah sauke akwai matan da matan aure ne kuma suna neman wasu mazan a waje ko ku yadda ko ba ku yadda ba ana yi akwai marasa tsoron Allah da suna yi an sha kamawa aure ya sha mutuwa akan haka to wanda take wannan inda a ce shari'a ta danka mata aure a hannunta yaya muna da shi mun sani ya kamata tana gidan mijinta da daddare tana cacin da mijin wata da yake banza ce ba ta da kirki mijin wata yana ɗakin matarsa ke da mijinki amma kina bugawa wani waya ya kamata ta yi waya karfe goma sha biyu watakila lokacin bai dawo ba ko kuma yana ɗaya ɗakin ita kuma tana ɗaya ɗakin yasa maza ya kamata su rinka sa ido akan matansu masu warewa suna koma ɗakunan su ɗin nan ta je da daddare ta ta yanka tsiya baka sani ba ya kamata kuma abin da ba kwa ganewa in gaya muku ya ku mata in gaya muku galiban duk namiji da yake waye ya san me yake yi wallahi lambar waya ke akwai abin da ake yi akwai wani software da ake sawa a waya sayansa ake yi zai rijistar lambaki duk wayar da kika kira zai ji sautin whatsapp din nan da kuke gani ba kina gadara kina whatsapp kina chatting da wani ba a sani ba to akwai abin da ake sawa yanzu duk abin da kika tura yana fadawa wayar mijinki yana sani yanzu wani ya kama matarsa tana tana tana wayar dare tana wayar safiya da wani tsohon saurayinta har ma sun yi alkawarin haduwa wallahi duk wayar da ta buga yana shiga ashe duk yana da rikodin din yana ta faɗa yana nasiha a daina a daina tana ta masa rantsuwa ga wayan nan je ka ɗauka ka duba ba gidajiya ba ta san ba zamani ya zo yanzu babu asiri ba rufin asiri da haka ki mai da hankalinki zai iya ɗaukan wayarki kamar yadda wasu matan suke ɗauke wayan mazajensu su yi rijistar lambar mijin duk whatsapp ɗin da ya yi da wata budurwa ko wata mata ko na harkar kasuwanci sai ta gani to zamani ne ya zo na tonan asiri da haka ki je ko ki ji tsoron Allah ki gyara ko ko baki ji tsoron Allah ba asiri sai ya tunu ki zo kina ta kukan banza na munafurci wai ke ai miki hakuri a'a ba magana hakuri ai duk matar da aka kama ta tana bin maza kai ba kowane namiji zai iya hakuri da ita ba da haka at-talaqu fil asli haqqul lizawji saki asali a shari'a haƙƙi ne namiji ba haƙƙin mata ba saboda qur'ani yace la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa kun gani maza ake magana babu laifi gare ku in tallaqtumun nisaa in kun saki mata ashe namiji yake sakin mace malam tamassuhunna aw tufridu aw tafridu lahunna fariza a wata ayar a cikin suratul nisa'i Allah yace wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا كنغا أنا الله تي وإن أردتم استبدال زوج إن كوما ذا كني نفن canja wata mata ku kawo wata mata ashe namiji yake iya canja mata ya sake ta kawo wata a ayat suratul azabi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna kun auri mata mu'mine kuma kun sake su ashe namiji ne yake sake mace يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن يا كي النبي إن ذاكو سكي ماتا أأ أشي نمجي كي سكي ماتا تو كو سكيسو لعدتهن يا ذو أتشن حديثي دقا عبد الله دم عمر آه الله قال مسيدا يتي كانت تحتي امرأة أحبها كجوانا حديثا abdullahi dan umar ne ce a karkashi na akwai wata mata matata ina santa wa kana abi yakrahuha babana kuma baya santa saboda wani halinta da bai yadda da shi ba wannan da abdullahi dan umar da umar kenan ɗani ya ce ina da matata ina santa babana kuma baya santa ke ma yana iya faruwa baban mijinki baya sanki haushinki yake ji watakila akwai ‘yar ƙaninsa da ya so ya aura ɗan ya aura yaki soyayya ta sa ya aure ki za ki zo gidan uban baya sanki ina tausaya miki wacce ta fada gidan aure sirikinta baya santa Allah kiyaye ki sai kin hada da kulhu wallahu da falaki da nasi da sadakar kuli kuli da karago dan baka ba wallahi gidan nan ba zai zauna ba ko kika waye gari uwar miji ba ta son ki wato kin hadu da yaki zaki yaki da ke da mai yakin gari da gari ba ku da bambanci in dai uwar miji ba ta son ki to wallahi sai kin rage bacci kin kama salatin annabi da zikiri da tuba in ba haka ba akwai matsala fa da damuwa Umar ya ce Ibn Umar ya ce babana baya son ta kawai sai wata rana fa amara ni an utalliqaha yace kai ka je ka sake ta fa abaitu yace na dan yi an dabaru dai naki ban je na sake ta ba ashe baba yana iya cewa mutum ya sake matarsa idan ya ga akwai maslaha ya san dabarun da zai yi ba sai ya sake ta ba kar ka zo kana cewa wallahi ni wallahi Allah ya sani ina konaki amma mahaifina ya ce sai na sake ki kai ba za ka ba shi hakuri ba kai ba za ka je ka nemi sulhu ba haka kawai watakila ƙannanka mata ne suka zuga babanka ka saki matarka watakila son zuciya ne baban naka ai ba annabi ba ne shi yana iya kuskure yana iya daidai duk da baba baba ne amma idan an fahimci akwai son zuciya haka kawai ya ce sai ka sake ta to sai kai sulhu ba fada za ka yi da shi ba ba cewa za ka yi ba zan yi ba a'a ka nemi sulhu ta hanyar abokanansa da hanyar waɗanda suke gaba da shi ya ce ban sake ta ba ya ce fazakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala ya abdullahi ibnu umar tallik imra'atak sai annabi ya ce ya kai dan umar tunda babanka umar ya ce sake ta to sake ta a nan gurin malamai suka ce manzo Allah ya tabbatar da Umar akan adalci yace dan sai sake matar amma mahaifin da yazo da son zuciya ya saka ka sake matarka haka kawai ba da dalili na shari'a ba idan baka sake ta ba to baka yi laifi ba amma kar kai fada da shi ka nemi sulhu in kuma abun yayi tsanani sai ka hakura da matar ka sake ta don kada a yi fada da uba amma dai muna faɗin wannan ne saboda akwai iyayen da suna da son zuciya wallahi haka kawai mutum yana zaman lafiya da matarsa kawai mahaifiyarsa sai ta ce ni fa bana son ta ka rasa inda za ka sa kanka wallahi tana ladabi tana biyayya ka ɓata mata lokaci ka aure ta ta haifa maka ɗaɗe ɗa biyu haka kawai kuma sai a zo a ce sai ka sake ta ba daɗi da haka iyaye ya kamata don Allah ku rinka mutunta auren yayanku za Allah ya ce ka je ka sake matarka saboda babanka ya ce ka sake ta hadisi Imam Tirmidhi wani hadisi ne hasanun sahih Imam al-Hakim ya fitar da shi da haka yana iya yiwa irin wannan matsala ta samu tsakanin siriki da mata ni dai na gaya muku ku nemi zaman lafiya da surukanku ku yi sulhu da su a wata riwayar Ibn Umar ya sake matarsa tana al'ada annabna umar tsallaka mar'atahu ko zaujatahu imra'atahu wa hiya ha'id ya sake matarsa a lokacin tana cikin jinin al'ada iyaye na mata ina so ku gane wannan hadisin ana sakin mace tana al'ada wasu suna wannan kuskure ne ba daidai bane mace tana al'ada a rubuta mata takardar saki a bari sai ta yi tsarki kafin a sadu da ita an tabbatar mahaifarta tsarkake take in ya so ta yi wani laifi sai a sake ta amma mace tana cikin jini kawai a zo a sallame ta wannan bayi da kyau ba daidai ba ne abdullahi dan umar dinnan ya sake matarsa tana cikin jinin al'ada shikenan sai ya gaya wa babansa umar ya ce na fa sake matata sai Umar ya je ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake cewa murhu falyuraji'ha ka je ka umarce shi ya dawo da ita ashe uba yana iya umarta a sake ya ko a sake mata idan akwai maslaha haka kuma yana umartan ka ka dawo da matarka babanka zai iya bayan ka sake wata yarinya ya duba ya ga babu cutarwa tsakaninka da ita ya ce ka dawo da ita wataƙila ka sake ta ne don ka ga wata bazawara mai ɗan ƙyalli kana so ka kawo ta bari ka kori ta gida babanka zai ce sai ka dawo da ita kuma kai mai sada'a murhu falirajiha summa yutalliqaha wa hiya tahir sannan daga baya sai ya sake ta a lokacin tana da tsarki kenan ana so tana da tsarki a sake ta a wata riwaya au hamil ko tana da ciki watakila ta kusa haihuwa bai fi wata ɗaya ba sati biyu ka sallame ta kaga da ta haihu ta gama iddata kenan ibnu maja ne ya rawaito shi na'am ya halatta a sake mace tana al'a tana tana tana da ciki ana iya sakin mace tana da ciki to amma a tausaya a bari sai cikin ya girma saura wata ɗaya ta haihu sai a sake ta kin ga da kin haihu kin gama idda amma saboda Allah ciki mai wata ɗaya wata biyu mutum ya zo ya sallamu mace a zo a yi ta rikici da kai akan kuɗin ci da sha wannan ba daidai ba ne kuma ka zaunar da ita wajen wata bakwai tana zaune tana da son miji amma ka haramta mata aure kai kuma ka je ka yi gaba wala wannan ba daidai ba ne Allah ya muku Allah ya mana afuwa gaba ɗaya Allah kuma ya samu dace sannan duk mutumin da yake da mata uku ku ji wannan hukuncin duk mutumin da yake da mata guda uku sai ya sake mace ɗaya a cikinsu sakin kuma na komi ne zai iya dawo da ita to bai halatta ya ƙara aure ba sai ta gama idda an gane wannan don zai iya yiwa wani dalili ya sa zai dawo da ita ko wataƙila ya mutu a lokacin kin ga ai ba za a ce ya mutu da mata biyar ba idan aka sake mace fa bata gama idda ba har yanzu tana karkashin rabinta yana karkashin mijin ina so ku gane wannan shi yasa nake ta maimaita mu mai mata hudu nake so na ce eh mai mata hudu gaskiya ne Allah miki albarka ko Allah ya muku kai ko mai mata hudu zan maimaita mai mata hudu sai ya saki ɗaya suka zama uku nake nufi don haka tunda bata gama idda ba kuma zai iya yiwa a maida ita to kar ya ƙara wani aure ba a yi sai har in ta gama idda an rabu a kula da wannan yana da muhimmanci idan ku ya auro wata a lokacin to kenan matansa nawa biyar to ya halatta musulmi ya mata biyar a'a to ku gaya wa mazajen ku saboda ana samun irin waɗannan matsaloli to a wata riwaya ibn rushid a cikin albidayatul mujtahid ya yi bayani cewa wannan sakin da ibn umar ya yi yanzu in tambaye ku idan mutum ya sake matarsa tana jinin al'ada sakin ya yi ko bai ba sakin ya yi wasu ne suke cewa bai yi ba amma sakin ya yi wasu malamai kamar da ibn rushid ya faɗa cikin bidayatul mujtahid suka ce tunda aka ce an umarce shi ya dawo da ita a'a to ai yayi kenan da bai yi ba a ce dawo da ita ka dawo da ita inda bai yi ba to ai ba sai ya dawo da ita ba daman tana nan a matsayin matarsa sai annabi ya ce ba ta fasa ku ba to amma bai ce ba ta saku ba sai aka ce murku faliraji'aha sannan daga baya sai zo ya kara mata wani sakin in yana so bayan ta yi tsarki na ɗaya kenan sai aka tambayi abdullahi ɗan umar wai wannan sakin da ka sake matakka tana al'ada shin sakin ya yi ko bai yi ba sai ya ce an irga mun a matsayin sakin da na yi wa matar da aka zo lissafa mun adadin sakin da na yi mata sai aka lissafa hadda sakin da na mata tana al'ada kuskure ne laifi ne miji ya sake mata tana al'ada amma in har ya sake ta to sakin yayi a bisa wani kauli cikin maganganun malamai bayani yana nan cikin bidatul mujtahid na ibn rushd akwai wasu maganganun ba wannan ba wanda lokaci bai zai bari mu kawo su gaba daya ba wannan din na kawo muku ne dan ne muku bayanin cewa lalle namiji shi yake iya sake mace fa ba a taba samun mace ta sake namiji ba kamar wata ta kai mijinta kara gurin alkali ta ce ranka ya daɗe na kawo ƙaran mijina ina shaida maka na sake shi a'a at-talaqu bi yadir rajul az-zawj kenan me yasa shari'a wata za ta yi tambaya ce me yasa shari'a ta dora nauyin ko igiyar aure aka dankawa namiji ba a dankawa mace ba na farko shine Allah ya wajabta wa mijinki ya bada sadaki yaya za a yi ya bada sadaki kuma ba shi zai saki ba ai ba daidai ba ne haka ne tunda ya biya sadaki wannan sadakin shine dalilin aure to ku aure ai yana hannunsa da ke kika ba da sadaki to da sakin yana hannunki to tunda shi aka wajabtawa ya biya sadaki kuma in bai bayar ba sai Allah ya kama shi to kenan wajibi ne a bar masa haƙƙinsa na saki a hannunsa abu na biyu namiji ya fi mace juriya adbat li mashairihi namiji ya fi mace juriya namiji yakan iya daurewa fushi ba zai ɗauke shi ya yi amfani da gajeren tunani ya yi hukunci da wuri ba kuma akwa ta hammulan ya fi ƙarfi aksaru sabaran ya fi mace haƙuri minal mar'a inda akan wannan ne don haka galiban miji ya fi son aurensa ya zauna alaƙar aure ta ci gaba da zama sama da mace galiban na sani akwai matan da ba sa so su zai zaman aure suna son su kashe aure amma idan kun kwatanta janibin maza da janibin mata wa ya fi son aurensa ya zauna kar aurensa ya mutu namiji me yasa shi da yana son aurensa ya mutu da duk kowa bai sake matarsa ba yanzu akwai namijin da matarsa ba ta masa laifi kullum duk matanmu suna mana laifi amma saboda muna son auren sai muka ci gaba da rike su amma wallahi da ku aka bawa sakin nan hannunku dan karamin laifi zai yi in yamma kara bai dawo da wuri ba zaki ce na sake ka da yayi kuskure bai bada na cefa ne ba akan kari cewa zaki na sallame ka to shi yasa Allah bai ba ku dama a hannunku ba sannan kuma ciyarwa da shayarwa sutura wurin zama magani in an je asibiti nauyin haihuwa duka yana kan namiji ne ko da bai bada sadaki ba amma duk wannan wahalhalu duk maza ke yi yanzu nan hijabin da yake wuyanki mijinki ne ɗinka miki niƙabin da kika sa mijinki ne ya siya agogon da yake hannunki namiji ne takalmin da kika zo mana da shi mijinki ya siya dan kwalinki miji ne komai naki ga kinan ke din ne dai kawai da yake kin fito daga gidan iyayenki amma komai gidanki mijinki abincin da kika ci na sahur mijinki ruwan da kika sha na gidan mijinki man da kika shafa mijinki turaren da kika sa mijinki haka kawai kuma sai a je a ba wani nauyin saki ai ba daidai bane ba da haka shi yasa Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwali da an sanya saki a hannun mace ka ai da an samu matsala da da yawa sai sun sallama mutane wallahi za a yi ta sallama maza ne kawai kuma wani abin da malamai suke cewa ita mace da kuke gani tana iya ganin wani namiji ya burge ta nan da nan ne ita mace ana iya ɗaukar hankalinta da wuri namiji yana iya burge ta kuma tana ƙarƙashin auren wani duk da ba kwa so a faɗa to macen da tana iya sha'awar wani ya zama mijinta kuma ce saki a hannunta yake ai za ta ba wa mijin jan kati sallamansa za ta yi kawai amma yanzu kuma kin ga kwalelanki kowaye kika gani tunda kina da aure auren nan kwaya ɗaya ne zaki a shari'a dole sai kin haƙura sai kin zauna a hannun mijinki in ba haka ba za ku yi ta sakin maza ne Allah ya mana afuwa to wannan shine muƙaddima da zan yi akan abin da ya shafi saki ina fatan kun ji daɗi kuma kun ji bayanan nan kuma kun fahimce su gobe da ikon Allah za mu fara lissafo menene yake kashe aure a gidajenmu a yau zan faɗi wannan ne don ki riƙe aurenki ki kula da aurenki abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuma harshe Allah mana fuwa Allah ya fi mana Allah gafarta mana Allah ji kan iyayenmu Allah sa aljanna makomar mu zan dan yi yar gajeriyar jarabawa ta karatun da ya gabata na kwana uku wadda ta shirya bismillah akwai kyaututtuka da za a bayar yanzu yanzu bana sha yanzu magani yanzu ne yawwa malam muna bukatar microphone akwai wani mic okay assalamu alaikum